أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الباقي لما أغلق والقادم لما ضبط نازل الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اما بعد يوم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله سبحانه وتعالى da yawa mu iko mun haɗa wannan masallaci mai albarka a kada mutane masu albarka domin gabatarwa da tafsirin alkurani mai girma yadda aka saba karantawa yau da kullum da izinin hannu a aya tana cewa wala kabbala min kulli bilan kasiran anan ana mana magana ne ana tunatar da mu akan aikin sudan bilan la'anatullahi wanda in an ji abin da ya mana to gaba ta kai gaba wadda ba ga mace tsakanin mu da shi bale hada masa biyayya in ga game bin shaidan sai wanda bai san abin da yake yi ba aya ta gama cikin lara shi shaidan fa ana ga ku yan adam mutum shi dan ba shi ne yawan iyayen ku tsirara a cikin mala'il ala a cikin jama'a maɗaukakiyar jama'a jama'ar mala'iku zai yawa annabi adama da na hawa a tsirara saboda tafiyancinsa wannan abu ya jawo dalili aka koro su aka fita su a cikin aljanna yanzu wanda ya muku wannan walakanci yanzu an ku da kwalke shi shi da zuriyarsa zama masoyanku kamar Allah da ya yi ku ku daina soyayya da mahalicinku ku zo ku yi soyayya da maƙiyinku za ku yi haka ka ga wani ayan ka ce a haka wani ke Allah madaukin sarki ya ce ya ga bani adam shi ne za a tuna musu alahira a ce musu alama a lokacin ya bani adama yan adama ba umarce ku bane ala lisanin sulis Allah ta jira a halkin manzanila na shi a ga musu Allah za mu shaidan har ku bi shaidan ba innahu lakum aduwwun mubin shaidan a gare ku mai gaba ne mai bayyana da gaba a filin Allah wa nubudu ne ku boye da samin inji Allah wai ne dole ku kada ta cikin bauta wa adiyo ne ku min biyayya hada ziratu mutaqin wannan shine hanya madalici wala kada hakika adalla min jibilan shi jeran ya bada jama'a da yawa kalkan halittu masu yawa jamu jabilin kenan ka kadimin da yawa shi ɗaya bar da su abalan da kunu jagilun yanzu a yi ba za ku zama kun hankalta ba ku gano a dawa ta hu irin ƙiye da ɓile yake muku wa ilala hu da kuma irin fatar wanda yake muku ai wannan ya kamata ce an gane wani ai ko kuma ku lura da ma halabihim abin da ya samu wanda shi ɗan ya batar min al'azabi na azaba ku tun mino ku ba da gaskiya wai ga alam lafi bayan ya bada su a duniya ya sa musu wahalar duniya sai a ga musu alayya a ce dauga irin tana hali jahannamu lati kuntum tu'adun wannan ita ce wadda jahannama fa wadda ku zama a duniya muku alƙawarin su ganta matuƙar ku aiki mai kyau ba an ce ku za ku shiga wutan nan ga shi ba gyara halin ku ba ana dan ku to ba ja ba gyara ba ga shi har kun inda za a shiga wutan sai a ce muku islau hal yawma ku faɗa magana ce wanda za a ce mutum shiga wuta Allah kiyaye a ce ku shige ta yau bima kuntum takfurun saboda kafircin da kuke kafircin ku ne da za ta gulga al yawma Allah ya ce a yau alahira kenan daga tun ala bawayin kafirai da mu rufe bakunan kafirai abin da zai ga haka nan ana zuwa lahira sai kuma ya ƙarya ne mai yadda na amuri a duniya wallahi rabbi na makon na muke dikina muna rantsuwa da Allah ubangijinmu ba mu taba hada Allah da wani abota ba wane ya ce akwai wani abota banda Allah ko ba mu taba yi ba Allah ce oh abin da ku a duniya shi za ku yi a ran lahira to bakin kowa kai ya ƙara magana ce kenan bakin zai tsaye riƙe ba ta kalle mana a yi sai hannayen da za su yi mana magana zuwa abin da hannu ya yi hannu ya faɗa wata shi arzulu ba sawa yanzu kuma ke shaida wangai ha da sauran gaɓoɓi kowace gaba ta ba ta tsaida banda baki shi ne sarkin ƙarya shi kan an tone shi an hana shi magana amma sauran gaɓoɓi in su ba da labari kuma ka ne ya kusubun abinda suka zama suna aikatawa da kullum kudurin kowace gaba kowane gaba yanzu ko yana magana ma ka tara min da abin da ya faru daga gari yana faɗa Allah ya ce walau na sha da mun ga dama lada ma na ala ainihin da zai mutu idanun kuma idan aka toshe baki ki magana da mun ga dama idon ma zai mutu lamai na fa da ce mai rufe makaɗi da masa irin shafi wanda ake shafe fiska ta zama yadda ƙeya ta ce wato babu gurbin idon ma ballanta kana idan masar ko sirada ta yi sun ga rige-rige a wajen neman hanya za a yi dina suna neman tafiya ta da yadda suka saba fa ne yi bikin ruwan tsaye za su gani kuma in dai har mun haka nan kaga ba za su gani ba walau na sa alaji da musu kuma da masu kanahu da zai mu goge halittar mu canza halittar in ma yi zama kyaddatan zama duniyi Allah ya wasu mutanen irin wannan azaba a duniyar nan ta da kuna lahu kuno kira da zan kafi ya da zama bi garin su babban gari birni aini mai gano a ɗauke kuma yana ginin da kewaye garin sai aka za ka danga aka raba garin biyu nan gefe daban nan gefe daban to amma akwai marji tsakanin marjin kuma ɗaya ne sai dai nan na da wajen kullewa can ma na da wajen kullewa in dare ya yi aka ba da umarnin rufe kofar gari da aka saba yi shi na nan sa abin kullewa su kulle na can ma sa abin kullewa su kulle sai in gari ya waye lokacin da aka yi na lokacin budewa nan nan ku bude na can ma su bude sai a jawar da ke nan ya shiga ita ma shigo sai a shiga wadda hukunci yadda na nan din suka yi wa Allah laifi sai da aka kwana gari ya waye safiya ta yi sai Allah ya mada garin biki duk mutanen garin maza da mata suka zama biki duk ga a gebe da gebe da gaba da suka zama biki suna ga yawa dawa sun san sun zama biki ko sun san sun mutane ne aka ba su da yadda za su duk wanda ka kalle shi ka san shi wani ne amma kuma ya zama biki na wannan gefe ba sani ba saboda amma na wancan gefen suke laifi na wannan gefen suna muku wa'azi sai a ga lokacin budewa ya yi nan sun bude in an jiji ga marfi ba zai budu ba kamar ka zo ka bude kwado yi cikin daki ya hana kada ka ba zai budu ba a wajen ka a buga a buga zai yi ba a buga a buga ba zai yi ba aka rasa abin da ya faru to sai aka ji to ba haka za a yi a ji a nemo tsani aka ji aka nemo tsani mu tsawo aka hau katangar ana hawa kawai sai aka duk mutanen gari ga kuma suna nan a cikin girin masu na tsaye sun rasa yadda za su yi sun zama duwi saboda laifin da suke wani ne na wannan tsallakan suka hau sukan katanga suka dirka suka buɗe kofar kowa ya kalli wani abu sai da aka yi kwana uku ana ana kallon su a haka sai Allah ya halaka su ga gani waka na zira ko wanda ma Allah mai da su alade alade da kasar mutane akwai mutane Allah ya mai rawa alade kai Allah ga ta malam daga cikin bani Isra'ila saboda gangancin da yawa wanda Allah ya mai da kuma dabbobi iri daban-daban kafin manzo Allah ya shi da wata rana aka kama damo aka yi barbenin za aka kawo manzala hadiya manzala ya ɗauki tsinke ya dinga ware ya sun kasa ya sun daga mutum annabi ya ga yatsu da ranar ya ware ya ware irga irga ya ga yatsu da suna miƙe ke kai sallallahu alaihi wasallam yadda bani isra'ila suna da yawa waɗanda allah ya mayar dabbobi to ban gani ba wannan koya ce sai a bai ci ba haka yi da haramu ne ta wani dai babu yin zama a garinmu saboda tawasayi irin na annabi ta wani dai babu yin zama a garinmu balle har ke wani haramu amma kuma nan cewa yanzu da ga shi ke nan kuma iya dan su kuɗewa ko na sa faristin da mai kara da ke kara su ba amma ba za ka ci daga dara ba tun da bai ci ba bai ci ba wannan ke wata rana wani maharbi ya yi farautar zomo ya harbo zomo shi ma sai da gyara shi ya tsabe shi sauran a kawai ya kama manzala hariya manzala ya kalle shi ya kalle shi da bai ya yi ga wannan abu wani zuwa na shagar in ji manzala ya jefa bani isra'ila ya sake wannan bani isra'ila yake da yawa a cikinsu waɗanda allah ya maida su wasu halittu daban-daban ban san da ba ko ne daga cikin haka ni ba zan ci khalid ibn al-walid ya ce haramun ya rasu da jama'a harin rayuwa amma ya ba zan ci sai ya ci sai ma harbin ya ci aiko ya rasu da layi ta ganta san zo wannan kamar take ba namiji ba kuma sanin da kama na sami kan al'ada ba gani ba to duk irin waɗannan abubuwan da aka yi musu sannan in ba manta ba su ne suka gaya wa annan musa arinan laha jaharda da nuna mana allah ido da ido ido ga mana haka yanzu irin waɗannan wai yanzu ne ake koyi da su ana ganin wai sun ci gaba sun je ina ta ina suka yi su kaga waɗannan kenan duka bani isra'ila ne saboda gangancin su ka gani kaga akwai malami ma cikin malaman su wanda aka mai da shi gida bala mu dan bakura malami ne a cikin su ba kankani ba ma malami ne a cikin su ba karami ba ya kai matsayin idan ka zo kana da wata bukata a wurin Allah kana so ya maka addu'a akan wannan bukatar in ka zo ka gaya maka bukata mala yana so kamar addu'a akan ilimi abu kaza sai ce ka jira kafin gobe in abun ba mai ba ne Allah zai gaya mana karye yana bacci za ta a ikali ne kawai in ka zo da mala ne kuka ba zai ba kamar haka duk addu'a da ya kawo garanti ce ba zai yi ba sai an ce masa ya yi abu wani saboda malinta kuma Allah da kansa ya faɗa guda cewa ya bashi gani wadda alayhi na ba'an laji ate na ayati Allah ne ke ya bashi sabin to wannan kenan ya yi shakiyanci a cikin annan Musa ya yi fakar addu'a ya taɓa manya a cikin annan Musa sai Allah ya lankwasa halkansa zai je sojojin nan da nan musa zai tura gari ka za yaki allah ka rushe yakin allah karka ba su nasara allah ka waɗa lamarin ai yana kore su sai allah ya juya shi a dole dama an kama da kuɗi mai yawa ya addu'a ya ce to a je sai ya ya duba a daren da aka je kai yayi washe gari masu addu'a suka zo suka je da yake ga kuɗin ku an ce kan mai yadda suka je kudin mun ba an ba ku kudin kyauta malai gida kudi za a gida sun kuma suka tafi su suka za ka taro wani kudi mai yawa suka kawo malam magana addu'a nan ta ya yi ku jira suka jira aka je kai yayi ki ta fi ga kudin ku suka ja mun ba haka a gwamnatin ƙara kawo kudi mai yawa sai da aka yi sau duk ana jin maka karfa kai to da ya ƙara karfa na hudu Allah bai ƙara masa magana ba daga nan bai ƙara gani abin da zai gani Allah ya ƙwace kaya Allah ya ƙwace kaya wane ne ba ya ce yanzu Allah bai ce yayi ba bai ce kai ne suka ce ai Allah ya ji to sai mu ya soke mana da ba da haka ba ai da ya ce karfe kuma ya karfi kuɗi kuma ya yadda wadda zai yi addu'a Allah ya biyo bakinsa yin kuma yake Allah ya taimaki waɗannan mutane yake Allah ya karya su kuma suna zaune a wurin kuma suna ji sai suka je domin alam wata kalan addu'a kake mana mu da muke zo ga mana addu'a Allah ya ɗora mu ya rinja da mu akan maƙiyan mu abokan faɗan mu kuma kana cewa Allah ya ɗora abokan faɗan mu akan mu ya karya mu da yake to halkansa aka juyar me ya kamata ya ba zai tuba ba yanzu ya kiyaye ga mutum Allah mu da yake mutum Allah wani tuba idan abun tsoro tsoro ne mutum ya abu abokai da yan wani da wani kamar wani abu mutum ya kasa bai abun tsoro ne kada ya kashi kai shi ga mutum Allah sai ya ce mutu za a duwar ku ba za ta yi ba amma nan ku a muku dabara ku saka 'ya'yanku ado in an allai mutum ya zo da mutanensa duk yayan ku 'yan mata masu ado manyan 'yan mata balagagu shiga cikin su da niyyar kamar za su da muku wani abu sun ka nuna tsiraikin amma idan an taya su ku ce kafuki yayin da ku gane wani a cikin yana neman 'ya'yanku da lalata sai ku amsa musu sai ku yi nasara wannan bal'amu dan ba ya koyar da dabarar nan aka zaɓi wani kuma ya yi kuskure a cikin mutanen na annabi musa ya aikata a kashe annabi musa mutum dubu saba'in sai Allah ya tsine masa mai da ke dila ka gani Allah sai tsine masa ya mai da ke dila aka kamo mai wannan aikin aka saka masa maki a gadon bayansa an zame su maki da ya turmi da tabariya aka ci gaba shi a garin bayansa masu ya kuda su gaba ɗaya su ya tsire su aka ɗaga su aka nuna zuwa ka ji Allah ga dubar mu a wurinka da duk wanda ya ma laifi irin wannan ba mu san da an yi ba amma da muka gano ga matakin da muka dauka kuma a gobe aka muka gani muna kan wannan matakin akan duk wanda ya sa'a maka ya ubangiji sannan tukuna annabi Musa alaihi salam ya yi nasara a kai don da haka kaga Allah ya mai da sun halittu daban-daban iri daban-daban saboda laifukan da suka dinga yi Allah ya kiyaye mu auhi jarakan akwai wanda aka mai da su duwatsu kuma mutum ya zama ai kuna gani ko a hoton nan wannan ai da gaske ne eh zai ga mutum kuma ka ga duri amma mutum ko mutum ne yawa Allah laifi Allah mai da shi duri ya zauna haka ina malaman duniya sun yi magana lokacin jahili to Allah ya mana gafara to Allah ya kiyaye mu to kaga haka Allah madawacin sarki ya dinga mai da wasu mutane sun ka dinga zama halittu iri daban-daban wannan ya zama wancan halitta wancan ya zama wancan wancan ya zama wancan abinda aka yi tsammani da abinda ma ba ya tsammani wannan ikon Allah ke alama kana akan yadda suke wannan iyawar Allah kenan mutum yana inda yi kuma ya zama dabba kuma ta da umuriyan ba zai iya zama wannan dabba ya zama irin da ta daji ya shiga ciki bai ta harkoki da shi ba wala yadda wani kuma zai iya dawowa bai da iko ai ai lamai ka dubu ba su da iko ala da hamin wala maji akan tafiya ko dawowa ba su da iyawar wannan wannan kuma zai hana ran kiyama Allah ya tafe su ba kuma zai hana a musamman kabari ba inda wanda aka kone shi aka mayar shi toka aka ɗauki tokar aka samu teku in ana iska a baɗar tokan iska ta waɗa ta aka ruwa ruwa da bude da bari ana lata da zuwa haka wanda aka kone shi aka mara shi toka mai laushi shi ma a sararin duniya haka na tudu ba a ruwa ba a samu lokacin iskar guguwa a baɗin ƙasar iska ta tafi da ita bari ana Allah haka ta da biya haɗo ke dawo da shi ya yi ya kashe da duk wani abin da ya taba da a jikin mutum ko ta hanyar wani asir ne ko wani hatsari ko wani abu duk abin da ya taba fantarwa a jikin mutum sai Allah damar da yadda aka abe da kakke ba abe da inda babu ba haka za a tayi da wannan ake zuwa zai tayi baya da kacce ke inda ya zo da wannan ya tsaye toliyar ko to zai ganta kuma saboda iyawar Allah da yukon saboda haka jama'a in Allah ya ce a bari fa a bari sun a zauna lafiya amma haka mutanen da Qur'ani ta gaya mana irin wannan halin shi ne galibin halin su zata ta kula musulmi a duniya ba ga annabawa a cikin bani Isra'ila annabi Yakubu wakil Isra'ila a zuriyarsa annabi dubu hudu ne amma haka bai hana su irin wannan ba saboda gaddamar kaga a wancan lokacin balle yanzu da ba su ne musulmi ba kuma don musulmi da wazo ya koyi da su ana ga wasu ci gaba da suka je gaba ina suka je ina suka je mai suka zan mutumin da ya fi kowa gaba da addini da tunani yadda zai ɓadda addini ya ɓadda masu addinin Allah ya iya bauta Allah ko ya hana bauta Allah kuma akan ya sani akan ya sani da gani wa man na amirku Allah ta wanda muka rayar da shi bai da halatta ajalin muka ɗaure da ajalinsa ya yi shekaru da yawa a duniya nun kizu za mu kun kuyar da shi wato ya dawo baya kalbi a cikin halittarsa ai ma'ana bi kalbi a cikin halittarsa ya kula ba da kuwatihi wa shababihi yin mutum ya dawo bayan ƙarfinsa da samartakarsa da ifa na hariman ya dawo mai rauni kuma ya dawo tsoho shi za a nufi yake a mori rayuwa kafin mutum a mori wadata kafin talauci a mori dama na zaman lafiya da kwanciyar hankali kafin tashin hankali a mori samartaka kafin duba da yi ma ga abin da ya zai wuce abala ta gari yanzu ba za ku hankali da wannan ba a annal qadira mai iko ala zalika akan wannan abu al ma'lum inda wannan abu kuma sananne ne in da alkiyama ba ai ka gani ba amma mai da yaro tsoho ka ai an yi ka gani ko ba ai ka gani wani za a yi ka gane mai iko akan wannan to qadirun alal ba'd yana da iko da aljama in ka kamo daga yadda ya faro mutum turan turan daga babu ne da akwai da komawa babu ba daga babu ne da akwai da komawa babu a farko farko mu duk abin da kama zai iya zama a kusa da babu in kama jimani ne a kusa da babu a an da kalfu na ko amna da kalibin in kawo jini a kusa da babu shi kan da jinin abubuwan da aka ci a yi tsirran da aka ci ne ya zama jinin jini ya zama mani mani aka mai da jini mutum shi ma a kusa da babu daga babu aka yi akwai ya zama gashi nan shi kenan sai wannan abubuwan da muka dinga cin nan yin ka bani sai sa kayan da aka sha ko dan farfesu da aka dan abu nan shi Allah ya hada amshajin yake abun da yake garwayayye ba abu kala ɗaya aka ci ba to amiya ma abu nawa kasa amiya ka dai abu nawa kasa inda akwai da layin kuma kowane da aka hada da sinadarin da cikin da aka kera mutumin da mutum nan sai uwa da uba su ci sai Allah ya dinga sarrafa abu kaza ya zama kaza kaza ya zama kaza kaza ya zama kaza bangaren abun da zai zama jini daga shi ne ake yin mani daga mani fa ake yin adam a tashi a cikin mahaifa a kule shi a ja abin ɗaurewa a ɗaure ba abin da ke shiga ciki a ajiye ga wurin kuma wa duk da haka Allah yana zaga yaki akwai abubuwan da Allah yake masa don ba kullum haka yake a an ajiye ku ruwa ne da ya kwana arba'in ya zama jini da ya kwana arba'in ya zama tsoka arba'in arba'in arba'in sau bakwai sai sai ya waje ya samu kwana ɗari biyu da tamanin sai kwanakin da yake ɗari biyu da tamanin sai ya waje kuma don yi waje ba ta ga jariri yan kakali amma da an kwan biyu zai sauya ce ta fi ganin sa da an kake wata biyu ko uku ka zo ka kalle shi ba daidai yake ba yanayin jikin ma ba daidai yake ba daidai yake za a gane wannan sabon haihuwa wannan kuma ba sabon haihuwa ba Allah yana ta mai da shi wani abu yana ta mai da shi wani abu har ku da kanku ya kamata ku zannar da shi shi ku zannan shi kuma ya zannan ya kamata a daga shi sai a daga shi sai dafi ana ta haka dai sai zama har za a yake shi har in ana neman abin gudu ko karfi a kirawa ne ba a haka ne a gida ana neman abin karfi ko wani gudu za a je ko wani kwalala za a tafi ko wani abu ya bada a jeji za a je a nemo za a kira matasa ina zuwa ne ina zuwa ne wanda su je kan ne ga sun dawo da abu ana haka waɗanda su ne dattawa su ne tsofi in ana neman abu na ƙarfi ko na gudu ne su lallabi yara to ina na su ƙarfi babu to Allah ya kaɗan ya zama aya a kan tashin alƙiyama Allah da yake shigar da ƙarfi a inda babu daga baya cire shi ya dawo babu to yana da iko a kan tashin alƙiyama ta gani amma Allah muna wasira wannan ba mu koya mata waka ba wannan radi na ka maganta su da cewa annabi mawaƙi wannan ka wani ganga manzo Allah wannan magana Allah ta in ce mawaki ne wannan Qur'ani nasa waka ne Allah ta ba waka bane ba ma mai jira wannan bai yi ma da kama da waka in huwa illa zikrun shi alqur'ani an bato ne izatun wa'azi ne wa qur'anun mubin abin kanka amma bai ne mutirul ahkam wato mai bayyana da ahkam ko jau ko jau gaira hada wani wannan kaga shi qur'ani ayya da bana duk abin da ake karantawa a duniya babu irin alqur'ani saboda haka an ce duniya da hadu kanin mutane aljanu musamman ma masu gaddama cewar qur'ani ba daga Allah ne ba to su haɗu su yi gayya su kirkiro sura goma ta ci faɗi amma da zama daidai irin qur'ani bai yi ba a cikin ba za su yi goma a kawo sura ɗaya mana mai kama aya uku sun zama karancin sura qur'ani mai aya uku a gwazurodi guda uku alqur'ani masu karancin ayoyi da su ayoyin uku uku wasu duka ukun za ku kawo ku kawo kamar ɗaya in za a iya ba iya ba kuma za a iya ba ba za a iya shi dama duk da abubuwan da yake ciki da Allah ba damar a haddace su kuma turon-turon dalla-dalla na zaɓe ba a cikin ƙur'ani na zaɓe kacal in ka ɗauke ko kun ƙara za su gane sai mayar da wanda ka ɗauke in kun ƙara ka ce ɗauke ta ba abin ta ana ba gidanta ba ne don a gane abun daga Allah ne da ba daga Allah ba ne ba zai haɗu zai haɗu da yawan zira domin ya gargadi man kana hanyar wanda yake raye mai hankali shine mumini mai imani shine hanya shine mai riya wurin Allah za ku riga marace ina gargadi mai hankali mai rai da zama shi mai rai ko ko ya bacci ma za ka dare shi ka gaya masa abin da ke faruwa ya gudu balle kuma irin sa biyu to amma fa ka ga wanda ya mutu ka sai dai ka gudu ka bashi shine kafiri ke ba za a iya nuna masa gaskiya ba da daga zan ka zo dai mamaci dai ba za a tsaya jiran da kuma wani abin tsoro ya faru ko za a jira shi ne sai ta bashi a wurin wa ya hikal qawlu azaba ta wajaba alal kafir na kan kafirai su da ma a duniya ma matattu ne me za a kira sa matattu aka ce la yaqi nuna ba su da hankali saboda haka Allah bai magana da su bai magana da masu hankali awalan yarau wai shin ba su sani bane istibhami ta dari ai sun sani ai sun gani an sabo a cikin tambaya domin a yi adadi an na kalakana lahu mu muka halitta mu su mutanen duniya imamul taidina abinda mu muka yi in ji Allah abu ne da mu muka yi shi bila sharikin wala muhini ba abokin tarayya wannan muka haɗu shi muka yi ba kuma mai taimakon da ya taimaka mana muka yi shine alaman dabobin niman nan za kuma shanu tumaki awaki wannan dabbobi guda hudu su ne al'ama su ne dabbobi da suka fiti kowace dabba daraja su dukiya ne kuma suna taimaka wa mutane a yi aiki da su a amfana da ƙarfinsu sannan kuma a ci kaga sauran dabbobi ko ba ta haka ba za a ci ba ko da sun taimaka a wani abin ko ba za a ci ba amma wannan su za a ci kuma za su taimaka wa mu laha malikuna Allah ce mu muka yi abun ba tare da ku ɗan adam ba ko ɗan adam ku huje mallakar abun ni ga dai sanun ka dai sanun ka Allah ce ni ne abun ba na kikkera ku amma kai ko mallakar ka yanzu dan Allah Allah bai mana haka bai mana arziki ba ko kai talaka wanda baka taɓa mallakar shanu ba ma ai ka sha biyan shanu eh ka dan ji kunnan kana dan cewa yi lalle wannan arziki ne eh ai ka ta waka ne Allah shi ya mana wannan arziki mu za mu mallaka ya zama dukiyar mu ne mu dan adam mutum sannan mu muka haɗu kuma muke amfanuwa da shi a matsayin mu dan adam mutum kamar na hara kubuhum a ciki ake hawa ai gagara kuma ai abin hawa ne har da shanun ma akwai wanda ake hawa akwai wanda ake tsorawa ya kaya idan za a yi kaura da sauran tafiya mai nisa inda mutum ba zai iya ba inda ba zai iya ba sai tsora wa shanunsa ya kai masa can domin haya kulon kuma a ciki a ci yi muku aiki kuma ku ci kuma Allah ce wa zallala na halahum mu muka hora muku su da Allah bai hore shanu ba ai dai ka san karfin shanu ba baka sani ba kai kuma da anan ka kama shi kamar haka mana ka gani yanzu ka ga wani kado mana ka kamo shi ka wurga masa igiya ka jawo shi da ka dora masa ga haka ga abin da zai faru abin ba zai kyau ba to amma su Allah sai ya hore suna gani mu kama ɗaya mu daure mu yanka mu cinye suna gani mu kama ɗaya mu ɗaure mu kai kasuwa mu sayar mu yi buƙatar mu ba ba don Allah ya hore su sai sauran su ga ya su ta zo mana eh to da za a ji ya ji ma abun ya koma ƙarfi kuma in dai ba wani abun dabara aka nemo ba na makami ba za mu ya ɗaya ma ya kori gari ɗaya sai kori gari tuna zai tafi inda da ƙarfi ai ba zai tabu ba amma da yake Allah ya hore shi shi kenan a zo a ɗaura ɗansa yana ganin ɗansa kuma yana son ɗansa wani nonon ba naka bai na saniya ne ɗaure mata ɗanta da ana yi shan nono ka tatse nonon ka bai 'ya'yanka su sha kai da 'ya'yanka eh ai horewa ne na Allah saniyan tana gani mijin yana gani yanzu mun ga zai riga mata ɗan nonon matar mutum ya gan kai ɗauko sanda abun ba zai yi kyau ne ba za su ƙara ba ba zai yi ba to amma haga Allah ya hore mana walau biya manahu akwai amfani ma da muke da shi da yawa da wannan dabbobi akwai fata da a gashin da ake kira a tumaki da ake kiransa turu akwai awar da ake kira a jikin raƙuma akwai as'a da ake kira a jikin awaki wanda su ne tubar mutan da lokacin da babu aurika su suka canji ganye aka bar ganye a koma ana yin tufa da gashin shanu a raƙuma da gashin tumaki ta gani gashin allah ya kawo mana aure gasa ga misali kuma shi ake sa yi mana aiki mu sha nonansu kuma min labani ha daga nonon ta ga ai ba ta ma kadai ba hadin an abun biya ai ga ma ka san aka samu man shanu a gyara shi ni nan lalzikin za a bai yaro mai kiba to Allah shi ya mana wannan arziki duka mu yi ba a jiki kuma mu sa abala ya kurun Allah ji domin yan adam mutane ba za su yi Allah godiya kan wannan ba a duk halittar Allah ka ga halittar Allah ba tana da yawa shi ya bar kansa sanin adadin halittar ba wacce aka yi wa hakan ba sai mu ko mala'ika bai da wannan damar mala'iku su shawara su ce gobe sallah an ga wata zamu saniyar da ba ta haihuwa a ce ta fi mai a daure ta kuma mai hakan a kayan a yanka duniya ko duk halitta ba wa ciki da wannan damar ko halitta da sai mutum shi kadai wallahi kuma ba su da wani ajiru ba su da wannan damar ba su da wannan damar dabbobi ba su da wannan damar yanzu da aka ban kura kaman zaki da aka ba su damar su nama ma ai dai irin ci ne irin nasu na bar goma su yanka suka duda wannan jinin ya kwarare ba sun hada da shi da aka ba zai ba da daɗin nama ba in an hada shi da jinin ya zama kamar mutu ba zai ba da daɗin nama yadda aka san daɗin nama ba kuma ba sa fi da su da fatan da gashi kuma ba sa yi kuma ba sa tatsewa tashin su zubar ruwa ga biki hana su don adam mutum ba musu ya gyara wannan har ya kara da ruwa masu ya kara wankewa a haka ba iya ne da godin ba zai ce masu ya mai wuta wa aka yi wannan halittar bana da adam mutum sai ya nemi wuta a zo a ce to me za a yi ne a yi shawari ko a ce a gasa ko a ce a dafa ko a ce a koya yanzu har wani dabara ma a gani wa ko wani abu wai ba su yanzu ake bada jiki a abun ke bada ba ba don a ci daɗi ba cikin wani maganganu fa fal yi duka Allah ya mai ɗan adam mutum dama amma a cikin sauran halitta ba ba ku dama ba kuma kai aka maka alkawari aka je duk da wannan cin daɗi da kike ta yi idan ka yawan Allah biyayya to Allah ya gina wani gida sunansa aljanna a nan duniya kana son ɗaki akan akwai ɗaki wanda yafi naka kyau kana son gado akan akwai gadon da yafi naka kyau kana son shimfiɗa akan akwai shimfiɗa ta kyau kana son abin hawa a can akwai abin hawa da yafi naka kyau da abin da za a ci na nama da sauran ƴaƴan itatuwa duk abin da kake so ka ci a can shi za ka ci ba irin nan duniya ba yanzu wani ma yana da dukiyar da bai ci komai amma sai a rage lafiyarsa a ce kulle shi nama akuya zai zama masa matsala ba gane wannan ba in ya ke zaune sai ya je sai nama a ta daga akuya mai mai an yanka ga tunkiya amma ta rami kasawa sai aka yanka ba ta da mai yana ganin wannan bai isa ba lafiyarsa ta yi kaɗan in yi ci wannan zai zama matsala dole sai dai sai wannan in yi rasa wannan ma yi zai zai magi gudun zai mai haka wani ba zai ci tuji ba ma a jana komai da aka duk wannan daɗi da aka baka a duniya aka ce duk abin da kai mai kyau kuma a biya ka in za a biya ka ma a ninninka a ce a sa ka aljanna kuma duk abin da baka so a duniya a can an raba ka akwai dai maganar talauci halan ba a cikin talauci ba na zuni in an shiga aljanna an rabu da talauci har abada ba a son jinya in an shiga aljanna an rabu da jinya ba a son tsufa in an shiga aljanna an rabu da tsufa ba a son mutuwa in an shiga aljanna an rabu da mutuwa duka ayyukan mutane alƙawarin wani ba za su yi Allah godiya ba alimun ilmu alaihim biha Allah da ya mutu ni'ima da waɗannan abubuwan daɗin nan ba za su yi masa godiya ba ka yi nuna da ba da gaskiya wannan kenan wato idan an ce masu da maka ne ta dinga nuna ma abin da Allah ya yi dalla dalla duk gidanin sunka shi ka gane Allah ya maka arziki babban arziki mai yawa ka san ko min talaucin ga ayi ka talaka ma a jarabe ka ma talaka ma ba ka da wadata ba ka da komai ma in ka dubi sauran halitta za ka gane kana da fikon daraja a kansu kana da fikon daraja a kansu ba a ga dabobi rana suke yawo sai ga yawo da rana ya biya ya barbara da kuma saye da yarsa sai kuma tun mutuncin ga yawo ta wannan eh yana daga cikin girman dan adam mutum aure ba auren ne ya wawware mana ba muka gane halal muka gane haram wa za a aura aka ciccire aka ciccire duk wanda bai kamata a ganka da su ba ba mutunci bane ba girma bane zurkar aka aure wannan to auren shi ba ka iyaye shi ba ka yaya da ba a wuri an haɗa an irin na awaki da gida ta ɓare yawa an je kasuwa ta yi iri wannan ya zo rago wannan ya zo tinkiya da tinkiya ya ɗaura tinkiyarsa da rago ya ɗaura ragonsa da zafi su tunce da rago ya ɗauko sandarsa da tinkiya ya ɗauko sandarsa su tafi kiwo daji zai mu yi ni kiwo da yamma su dawo ana na ana nan akwai a dai wajen tinkiya sai ta aibu ko to to wai bai dan mai lagu ko mai dingiya to shi ko mai lagu yana ila kenan amma ja banza haka eh to kaga ba dan aure ba da haka zamu dawa da haka zamu dawa to amma da ke da aure ba kaga idan mutum ya aure ko ya so matar ma ko bata aihu bai zo da ciki ma zai iya zuwa ko shi ko yan wanda har gidan su kansa su bi kawun yaron ko ba haka bane su karɓo kayan su ko su je su ɗauke shi su duba su duba su yi wa Allah godiya su dawo da Allah da an lallaba ne ba aure aka samu yaron da aka je gidan ka ce wai ni ne ba ka sanda ba ana ne wanda ya wannan ɓalla kaje kaje kai ne kamar gaga abun ba za a samu matsala to duk wannan daraja ne Allah ya wa ɗan adam mutum don ya zama ya fi komai wata gaba ya duka rigi min duni layi wani Allah alihatan gumaka ayin kana neman koko kan kai kafuzi ka tsaya wuri kawai ba koko irin kafuzi wa duk abin nan da Allah ya masa waje yana botan dodo dodon ko bai taɓa masa komai ba dodon bai taɓa masa komai sannan shi dodo kuma ba ta ciye wa kansa komai ba dodo ma an saka shi da hannu to hannun banza ne ba a kama in an saka dodo da kafa kafa da banza ce ba ta tafiya in an saka dodo da ido idon banza ne baya gani to me ba idan sa baya ji baya gani baya magana bai kama bai bai motsa ai abu shi da ne mutum in an dauke ga ai babu kuma abu shi da shi ne mutum su ne hawa su na mutum yawa akwai takawa da kafa kamawa da hannu ji da kunne gani da ido fada da baka susinawa da hannu don ka ɗauke wannan ya ka ɗauke mutum la'allahum yunkarun wai za a hana su a tunanin yumna una min azabillahi ta'ala za a hana za a tsare su a tsere su daga azabar Allah wajen a nufi dodon dodon da suke wa bautan wai shi zai hana Allah ya musu azaba a lahir wai za ku wannan allolin su shanu shanu ba da ya za ware mariki wai shi ne Allah ba cin namun shanu shanu a ta kiwon shanu ya gama kwanar ya kare ya mutu a yau ka duba zara Allah ya yi shanu don arziki za a sha nono za a ci nama za a kai kaso a sayar a yi bukata za a tara su da yawa zama arziki da dukiya duk su babu wani to in ba wannan to me amfani shanu ba su yi amfani ba wai za su hana Allah ya mutu azaba a lahira wannan ku ya zama zancen malakin la ya tafi una ba su da iko nazarahum taimaka musu wa mu lahum jundun mudaruna ai su ma runduna ce ai runduna ce wanda za a haɗa su da su a watsa a wuta ai shi dodon shi ma abin makamashin wuta ne da yi da wuta duk lokacin da aka ƙara mata itace ai ƙara fawa take yi ai mutane ƙara mata itace ta ƙara fawa shi za a na za a ɗauki a ce abinda kuka ba wata ta'awa a duniya na dodo kuma da shi zai hana Allah ya muku azaba a layar to da shi za a ƙara muku azaba sai a mai da shi abin kamawa da wuta ya kama da wuta a ƙara muku azaba wata mata wai kuliya ta mata barna ta ji haushi kama kuliyan ta ɗaure ta ta hana ta abinci ta hana ta ruwa ha ta mutu ya ga ta gata a wuta ita matar inda kin hora halittar Allah da wuta to ba za ki yadda za sannan aka mai da kuliyar dabba daga cikin dabbobin wuta ta shiga ciki ba tare ta kone ko ta ji daji kuma ta rinka cizon ta ci saboda haka duk abin da ka mallake shi ciyar da shi a kanka ya zama dole in dai ka mallaki mai rai mai numfashi an tsora ma dole ka ciyar da shi an tsora ma dole ka shayar da shi in gana shi abinci a wurin Allah laifi shi za mai dabobi ko ranar murna ma sai an je kiyo ko ranar bakin ciki ma sai an je kiyo ai in murna ce murna taka ce kai in bakin ciki ne bakin cikin naka ne kai sannan kai kace za ka iya kammala shi to dole sai ka kai shi ko ka wakilta wanda zai kai shi ya ci abinci ka wakilta a kai shi ya sha ruwa wannan dole ne ga masa kuma idan ya rasa in ya rasa miji dole ya kawo musu aure doka ne fa kai gana ka kawo kalardi don ka samu shanu da yawa to in babu kalardin kayan Allah ne ka ajiye su ba sa samun biyan bukatar dole tun da kai ka mallake su sai ka nema musu biyan bukatar da irin waɗannan ne ake cewa a yi wa mutum aure mace a mata aure da makamantar irin waɗannan yawa wala yi wajen ka kawalin Allah ya bai annabi hakuri a nan yake ya rasu da laye kar magana kafirai da bakanta maka rai sun ce wa annabi lasta mursalan kai ba manzon Allah bane tunda kana zuwa kasuwa kuma kana da aure me garin annabin Allah da mata Allah ta su annabawa gaba daya suna da mata suna da yaya kuma suna zuwa su je kasuwa su dawo duk suna yi saboda haka wannan magana annabi sun taɓa ta maka ne inna na alama ya kuma mun san abin da suke koyewa kuma yi wuli da abin da suke bayyanawa duk mun san ne wani jazi za mu sakamako alai akan duk abin da suka faɗa jama'a Allah ya mana gafara wannan sura ta gaya wa tauhidi cewar mu kaɗai ta Allah ta faɗa mana baiwa da Allah ya